وصل بارك لنا اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما علمنا وزدنا علما واكرم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين a godiya ta tabbatar da alama lokacin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke nazari na tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna karatu a cikin suratu lukman alaihi salam za mu tashi aya ta ta goma sha takwas
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور
a bismillahir rahmanir rahim a ayoyin da suka gabaci wannan aya Allah madaukakin sarki yana ba mu labari na wasiyar da sayyidina Luqman alaihi salam yayi wa ɗansa wannan labari da Allah yake ba mu dukkan ayyuka da wanda Allah yake so mu yi da abubuwa da ya hana ɗansa ayyuka ne da Allah yake so mu bari na farko daman Allah ya gaya mana ya gaya wa ɗansa cewa kada ya yi shirka da Allah saboda shirka wato zalunci ne mai girma Allah ta tsare da shi daga nan sai Allah madaukakin sarki sai ya budurro da iyaye Allah madaukakin sarki ya ce daman duk inda Allah madaukakin sarki ya kawo haƙƙinsa sai ka ga da ya yi maganan annabinsa sallallahu alaihi wasallam sai ka ga haƙƙin iyaye kenan da za a tambaye ka a cikin rayuwa haƙoƙi wane ne farko sai ka ce Allah waye na biyu ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye na uku sai iyayen ka na sai kai ta lissafawa da na hudu da na biyar da na shida na da na bakwai hada na talatin ma in za ka jero su amma waɗannan kan saboda haƙƙin Allah idan mutum bai ba da shi ba ya yi shirka da Allah gaba ɗaya ya halaka Allah ka tsare haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da haƙoƙi a kanmu yana da dokoki da dole mu tsare dole ne mu tsare yana daga cikin haƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani da cewa shine annabin ƙarshe da Allah madaukakin sarki ya aiko ya daga cikin haƙoƙinsa mu girmama shi mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin haƙoƙinsa mu gaskata shi duk abin da ya faɗa gaskiya ne duk labarin da shi ya bayar gaskiya ne duk abin da ya ce zai faru zai faru abin da ya ce kada mu yi yana daga cikin haƙƙinsa na mu yi masa biyayya Allah mu lokaci sarki ya yi mana umarni mu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ma Allah mu lokaci sarki ya ce a gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana idan muna san Allah to shikenan kawai mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah zai so mu amma da wannan matsayi na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya fi kowa a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daraja ya fi kowa girma Allah ya fi san shi akan kowa kai gaya wa kowa amma dole kuma a gaya mana cewa annabi ba Allah bane na dole kuma mu ji wannan na dole ne mu bambance tsakanin Allah da manzon Allah Allah shi kadai ne Allah ba biyu bane shine fa kalmar la ilaha illallah da muke tafa shine fasara shi cewa la ilaha illallah amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma muhammadun rasulullah shi manzon Allah kaga kenan kada shedan yi ta kun ga rigima da ake ta yi da mutane ake ta yi wani abin ka ji to kai ma ba sani kai ba kai ma ba ilimi ne da kai ba kai ma Allah ne dan taimake ka na ka gano wata dan lungu wata kila kalabe inda ba da haka ba da da kai za a yi ta na ya shi ne ai abin ai ba wani mai wayo a ciki ba wani mai wani hima in ka dauka wai wayan ka ne ka halaka ai ai Allah ne in ya tsare ka sai ya tsare ka hatta gane karatu fa mutum bai iya ganewa sai in Allah ya yarda ayoyin alkur'ani yana daga cikin punishment da Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari zai wa masu girman kai ya ce zai hana su gane ƙul'ani shi ne fassarar ta asirifu an ayatiyar da zai ya takabbaru na bil'arni da gairar haka Allah ta ba zan bar su gane ayoyi na ina son a yi gabar sai su yamma Allah ya taba ma ciki eh Allah ya samu gane abinda Allah yake nufi da mai don mun tsira don manufarmu duka ɗaya ne idan musulmi bai shiga aljanna ba ai yayi haka na ana ta sallah ana ta azumi na an ce ma zina ba kyau kabari caca ba kyau kabari shan giya ba kyau kabari ƙarya ba kyau kabari na gasunan gasunan abubuwa cewa kabare na ta kayan su suna ta farce ma rayuwar ta duka tsaya kuma a ce ku je lahira a ce gida ne za ku shiga alama ya ce ba zai haka har zama cewa ya fa na ja'alin musulmi da kalmujiri ne Allah ce malakun kai ba ta haka ne ai ba gidanmu da ya ba ai magana cewa za ku yi rayuwa a nan duniya wai one nation one destiny a'a one nation dai a daya na yawa amma inda za a dusa ba dai ba ne yawa musulmi aljanna zai shiga insha Allah na yawa wanda ya tsada musulunci ya yi musulunci ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah ba aljanna zai shiga alƙawari ne na Allah kuma Allah bai saba alƙawari to bayan iyaye Allah madaukakin sarki da ya gaya mana cewa lalle mu bi iyayenmu koda iyayen ba musulmi ba ne ko da suna son mutum ya yi shirka da Allah sai Allah ya ce kar ya yi shirka da shi amma dai ya kyautata musu ya kyautata musu to shi ne sai Allah ya dawo kan kuma wasiyar da sai da kuma ya ci gaba da yi wa ɗansa cewa ya kai ɗana ka sani wato aiki na alheri komai karancinsa ran tashin alkiyama Allah zai zo da shi duk yayayen ka kai da ina kai a ina kai a ina ka koyi shi yasa Allah ya ce mana ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur satan kallo da ido yake Allah ya san shi yanzu muna tuna zaune da mutane sai mutum ya kallo na abu ka sani ba bare ma sa bakin gilasin nan la ka sama ta bakin gilan wai da su kallo ne ba a san da suke kallo ba na sai ka ganshi yayi haka amma ga wanda yake kallo na to inda duk kista idan ka Allah ya sani duk abin da ka kalla Allah ya sani da haka babu abin da inna Allah la yakwa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama babu abin da yake koyarwa Allah madaukaki sarki a ko ina yake ko a sama ko a ƙasa sa'annan ya ce ya ɗana ka tsaye da sallah ka yi umarni da kyakkyawan aiki ka hana mummuna aiki sa'annan ka yi haƙuri a kan abin da zai same ka wanda yana daga cikin manya-manyan al'amura nan ne muka tsaya sai inda muka tashi za mu tashi yanzu allah maɗaukakin sarki ya ce sai dina kuma kuma ya ce wa ɗansa ولا تسيعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور kada ka ringa jujjuya kuyabanka ga mutane ɗauke kai ana ma magana kana kau da kai ba wai kau da kyan na kunya ba ba ku ji wannan akwai na kunya na ba shi ba akwai na girman kai wani yana ga ya wuce ka tsaya ma kai magana na ya wuce saurare ka ya fi ƙarfin magana da kai da haka ana mar magana yana kallon wani waje wannan ne shi ne sayidina da kuma ya cewa yansa kada ya haka kada ka jujjuya wato kuyaɓanka ga mutane don mai don girman kai sa'annan walatan shi fil arzi maraha kada ka tafi a bayan ƙasa kana mai takama ai an san takama ko ita ce tamaka da wata hausa ita ce takama ita ce tamaka mutum ya ringa tafiya za ka ga samari suna ya daga kwallon shek na akwai wasu kayayyakin da sunayensu na in suka ce me masu nan wata riga ah za ka ji sunayensu ma damar na alfahari ne yana tafiya kawai irin to wannan abin haramun ne na wani yaro ko to to wannan yaron babu daidai a musulunci Allah bai san takama eh mutum yana bubbuda na yana cewa irin shi ya isa dinnan Allah baya san wannan inna laha la yuhibbu kulla mukhtalin fakur Allah baya san dukkan mai alfahari wato mai takama yana tafiya yana jiji da kai cewa shi dinnan ba dama ne babu bai da kyau a gaya wa mutane dama me yake sa mutane su yi takama ne ilimi yana ciki kudi yana ciki mulki yana ciki a to me mulki mai sararsa daman waɗannan kuma su ne dalilan girman kai waɗannan dalilan safa su ne dalilan girman kai duk wanda bai da wannan ma ya girman kai a mahaukaci ne a wuya ƙuri ko duk maganin a to ba ka da kuɗi kai ba wani sarki ba na kai ba ilimi ba to kai girma kai ne na me za a yi kyau Allah ya jika annabi Yusuf alaihi salam ai waɗannan da kai bi ai shi wannan kyau da ka gani wato wani tam ne na na kusan hayaniya da Allah ya halitta duk abin da ka ji aka ce mana da kyau wallahi baya wa wani kyau ina nan haka rayuwar mutane suke na na haka da haka Allah ya yi mu abin da ya yi ma kyau kamar zaka in an ba wani kyauta wallahi baya na ba shi yake so da kaga tam ne wanda kowa da nashi eh kama abinci ne wani ya samu wani abinci karbarbare ke zai ci wani kuma in ya ci amai zai yi haka rayuwar take na eh baya so shi dan haka kowanne Allah madaukakin sarki amma waɗannan hukun da ka gani shi ne shi yasa ai zaka ji hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ma yana yana maganar cewa Allah cikin waɗanda Allah ba zai kalla barin tashin alkiyama ba zai yi magana da su ba ba zai ba zai ji kansu ba suna da azama mai raɗaɗi wanda ya sa na mai kyafi da azaba mai raɗaɗi a ciki akwai talaka mai girman kai saboda shi bai da dalili kuma ba wai an ce girman kai wai umme mai kudi yayi wai ya sha bane a ya sha ba Allah amma shi an san me yasa na eh an san me yasa amma in shi wanda yake bai da komai kuma abin ya zama cin danko har da suka da na an kaga bai yi ba to to Allah madaukakin sarki baya son mai alfahari wanda yake mai girman kai Allah annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa a wani hadisi nashi cewa yana daga cikin sadaka walau an talka a saka bi wani tsalik ya ce ka haɗi ɗan uwanka da sakakkiyar fuska ma sadaka ce haka ke da musulunci ba bai san mutum ya ringa wato jujjuya kan cewa shi din nan wato ya isa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na hane ka kada ka ringa tafiya kana takama ya ce kuma kada ka ringa zubar da kaya a ƙasa ko riga ko wando kana ja kaga alama ce ta takama ya ce allah baya son masu yin tafiya suna takama na
واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد waƙasun fi mashiyika ka yi daidaita a cikin tafiyanka wato ka tafi a daidaici wato ya zama tafiyanka ba ba tauri wanda za a ce lafiya ba sannan ba tafiya irin na takama ba ai an gane akwai saurin da ka ga mutum na yi dole ka ce lafiya na amma kuma ba tafiya kana ji cewa kana taka ƙasa kamar wato ƙasa ta san kana taka ta ba eh to wannan tafiyan Allah madaukakin sarki baya so da haka sayyidina Luqman yace kai daidaita wato ka tafi kana a hankali kada ya zama sauri wanda yake ya wuce iyaka sannan wagadu min sautin ka sausautar da muryarka ba a san mutum ya ringa duka muryarsa akwai wanda Allah ya yi su da murya na murya ina nufin haka Allah ya yi su babban murya to so su yi kokari su ringa rarrage ta eh ba a san duk abin da kake yi sai kowa ya ji akwai wanda yin kuna zaune a daidai nan da nake sai kira wani ya ce zo mu je mu yi sirri sai su je wani cutar sai ka rinka jin mai suke ba na ka gane ya yi sun fito da amma kana jin mai suke ba da dama sun zauna a nan ne sun yi magana misali to ana son ba a san daga murya da haka ka sassauta wato muryarka saboda mai inna an karar aswati da sautul hannu mafi muni murya ita ce muryar jaki muryar jaki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kuka ji zakara yayi gara yayi tara ake cewa tara in kuka ji tarar zakara to shi wannan sai ku sai ku roki Allah falalansa fas'alullaha min fadlihi ku roƙi Allah fallalarsa saboda ka ga zakara na tara mala'iku yake kallo amma an ka ji jaki ya yi kuka to ka nemi tsarin Allah daga shaidan shi kuma shaidan ne ya gai shi in ka ji jaki ya yi kuka ka nemi tsarin Allah sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma idan ka ji zakara ya ce wannan karar nashi sai ka ce Allah kai mun kaza Allah ka bani kaza haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yace duk lokacin da zake kuka to ya ga shedani to waɗannan wasiyoyi ne masu amfani wanda suka zo a cikin alkur'ani akwai a wannan abubakar bin abin duniya wanda ya littafi akan wasiyoyin sayyidina da kuma su ya ya cicire sayyidina da kuma yana da wasu wato wasiyoyi wanda maluma suka rubuta misali shi wannan ɗan da Allah maɗaukaki sarki yake hikaya na taɓa karanta wata ƙista cewa ya taɓa ɗaukarsa ya ce ka zo mu je na gwada maka kuma duniya yadda take ya ɗauke shi su biyu da jakinsu ya zo na farko sai suka suka suka yi hau jaki shi shi ba shi sai na lukman ya ce wa ɗan ya ringa ja suka zo suka samu jama'a mutane suka ce yau ga wani tsoho mara tausayi ya yi kame-kame a kan jaki ya bar yaro yana ta wahala ya ce yaro kaji ya ce na ji sai suka wuce sai ya ce to kai ka hau sai ya hau jaki sai suka je suka samu wasu mutane daban-daban sai su kuma suka ce kai kaga yaran zamani marasa kunya shi ya yi kame-kame a kan abin hawa ya bar dattijo yana tafiya ya ce kaji wannan ya ce ya ji ya ce su zo muje sai ya hau ya ce yaron ya hau da suka samu wasu mutane suka ce kai mutane ba su da imani eh ba su da imani ke kagan da sun ga dabba ne ba a magana sun tashi sun yi duk sun sun hau kan ya ce kaji ya ce na je ce to zo mu je sai ya ce to duk mu sauka sai suka rike shi suna tafiya suna samun wasu kawai sai suka tuntere da yariya cewa zai wani nan mutane akwai yan ƙauye jaki kuma ba haushi ba mai amfani shi ya yi masa wannan da zai gwada masa duniya kawai ka tsaya ka bi Allah wai mutane ka wahala in ka ce wai mutane kake jira na nufin su yaba ma za ka yi hasara biyu ba su yaba ma ba ba ka komai da komai wajen Allah na Allah 2-0 za ka yi amma ka sami yaban Allah yawwa su kuma in Allah ya sa sun yaba ma su suka ji in ma ba su yaba ma ba su ta jama kai ka haye da yake ƙoƙarin ya nuna masa shi ibn abubakar ibn abin duniya da ya kawo ya kawo hadisin Anas dan Malik wanda yake cewa wato wajen kada a ringa wulakanta mutane Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa rubu ash'asa li dumratayn yasfahu an abwabin nas idza aqsama ala Allah al-abada ce so da yawa zaka ga mutum dukun dukun gashi da bi a tuture bai da wani ba ba ma mai kallon shi ya wuce ba san ya wuce ma tsaya kofar gidan mutane zai a kore shi ya ce amma wannan mutumin matsayinsa a wajen Allah idan ya yi rantsuwa Allah bai barin sai ka fara akwai su eh za ka ga mutum shi ya sa ba a san rena mutane eh ba a san rena mutane musamman ma mutanen da baka san su don ka je baka san waye wataƙila wani mala'ika ne zai zauna a gefen ka ko wani ɗan aljani ne zai zauna na ba a san raina mutane jama'a da wanda ka sani da wanda baka sani na nufin bai da kyau sannan ya kawo hadisin anas dan malik annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nas khulqan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi duk mutanen duniya kyakkyawar dabi'a tunda Allah ya duniya ba ai mai kyakkyawar dabi'a irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da hadisin usama ke cewa wata rana muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai larabawa suka zo suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ya rasulullah ma khairu ma udiyal nisa wato mun zo tambaya ne a cikin kyauta da Allah yake wa mutane wani ne yafi girma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu husnul khulq wato in dai Allah ya baka kyakkyawar ɗabi'a ya kure ma kyauta ya kure ma ya kure ma kyauta sannan da hadisin Abin Darda a Ummu Darda kai wanda ta karbo daga wajen Abin Darda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min shay'in as'alu fil mizan min husnil khulq akan ma'auni da Allah ya ce wa nadul mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tuzlam nafsun shay'a wannan ma'aunin to duk wani aiki da ka sani ba wanda ya kai kyakkyawar ɗabi'a na wai a kai shi in an ɗora ba kyakkyawar ɗabi'a yanzu za ka haye eh yana da dauri a kan ma'auni ranar tashi alkiyama sannan da hadisin abdullahi ɗan abu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa zababbunku a wajen Allah sune wanda suka fi ku kyakkyawar ɗabi'u to sai hadisin abi sa'alaba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahabbakum ilayya wa aqrabukum minni majlisan a hasari kuma a kalaka waɗanda suka fi kusa wato wannan fa bayan ma an shiga aljanna ne maza Allah ce wanda suka fi kusa da ni suka fi dabdab da ni to su su ne wanda suka fi kyawawar ɗabi'a a duniya Allah ya samu a ciki sai ya ce kuma wanda suka fi nesa da ni a cikin aljanna fa wanda can na can a cikin aljanna ma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake at-tattaru masu yawan surutu kalli da ake sha ka daina surutu na eh masu surutu da kuma masu wato mutashaddiquna da mutafahhiqun su ne masu cika baki da magana ina ta MC ai an gane abin da ya kamata a faɗe shi su iya yi iya yi wajen magana ba a san mutum ya cika iya yi an ci a koyi karatu a yi a furta kalmomi amma ba a san cinibini ana ba mu kisa wani ɗalibin makarantar islamiyya a allo a wai a gaidan ana kiran shi umar to sai ya tafi cikin gari ya je shiga makaranta ta zamani ya soma koyar su kalkala su wani to shi ne bayan ya zo gaida sai ya zo ya zai gaida malaminsa shi ne ya zo ya ce salamu alaikum malamin ya sake labule ya zama ya ce wane ne sai ce wai umar ne ya ce shi ya ce daga ina wasu ya ce daga haidan su kaka eh shi ne malamin bai ji daɗi bai ce to ko malam umar ya san kyanwa eh kasan ne ƙarshen nan nuke murya ke shi ne sai ya zage ta eh to ba a san haka wannan ta kuna musulunci bai yadda da wannan ai Allah da ya yi ka ba balarai da ba da sanin shi Allah ya yi mu da muryoyi daban-daban da sanin Allah ba wanda ba wani wanda aka ci shi yasa na sha faɗi cewa murya kwaikwayo ba addini ba ne ba wanda ya ce a kwaikwayi inda kwaikwayon murya addini ne da yanzu an ajiye ma wani an ce ga wani zai mana muryar manzan Allah wallahi da sai wasu sun koya na da sai sahabbai sun koya da a ce addini ne an ce a yi ko kana gaba wanda zai koya wallahi da sai sun koya amma ba za ka taba jin wani gashi a ce ma yana murya irin ta manzan Allah ko kun taba ji na yau ba ka taba ji ba ne babu ne saboda ba a ina karanta wani hadisi wannan na gaishi bai daɗe ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yana daga cikin alamun tashin alkiyama yace dai ku shirya ayyuka masu kyau kafin abubuwa shida su same ku to a cikin abubuwa shida nan yana faɗan aiki da za a da mutane suna yi na sabo yace su mai da alqur'ani waka suna rera alqur'ani ya ce mutane za su waye gari suna ɗaukar liman ba don ya fi su falala ba ba don ya fi su tsoho kawai don ya iya waƙa da ƙur'ani alamar tashi tafiya da haka kawai ka koyi karatun ka kai karatun kuma ka yi don Allah na shi ke da abin da ake nema na ba wanda ya ce ka canza muryar kawai don ka na kuma wannan ma maganar har ya sa wasu suna ta gudun karatu wani ya zo kai wannan nan musabaka da yake duk karanta sai mutum ya rufi ai ba zai iya ba sau da mutum ya zo ya yi duk ka gaya na za ka je kai ka ja na duk ka gaya ya ji yana kai na ba musulunci ba ne ya ce har maluma da suke fassara daha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa ko da suka ce ban musallama da qur'ani dan ka sha wahala kuma Allah ya ce fatta kullu hamasatu ku ji tsoron Allah gurgurdan abin da za kuma wancan abubuwan in ka matsa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana me zai kai ka ne zai kai ka wallahi zai zama kawai kana yi ne don ka burge mutane kuma ka ga an yi hasara Allah ya kiyaye sa'annan akwai hadisin abi huraira da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah na nan tashi alkiyama ba zai kalli mutumin da ya ja wato mayafinsa a ƙasa saboda girman kai ba ko ya ja rigarsa sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani mutum da yake tafiya a cikin bani Isra'ila yana tafiya ya ado yana takama kawai sai Allah ya bude ƙasa sai ya fada ya bude ƙasa ya fada cikin ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake faɗa hadisi yace fa huwa yatadajjalu ila yawmil qiyamah yace har maganar nan da yake yana nan yana tafiya a cikin kasa ba zai kai kasan kasa ba sai ran tashi kiyama kaga wannan ya hadu da aiki sakamakon girman kai eh Allah ya tsare na
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير Allah madaukakin sarki yace alam tarau anna Allah sakkara lakum ma fis samawati wa ma fil ard shin ba ku gani ba cewa Allah madaukakin sarki shi ya saukake muku ya sauwake muku abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai wato Allah madaukakin sarki ya zubo muku ni'imominsa wa asbaga alaikum ni'amahu ya zubo muku ni'imominsa zahiratan wasu ga sunan karara kuna gani wa batina wasu suna koyi bai ba ku ga cewa Allah ya mana ni'ima ba za su kirgo ba wasu ni'imomin ma wani bai taba tunanin ni'ima ba wani ya dauka ma kawai kamar rai ɗin shi ne na ɗauki misalin fitsari wani ya ɗauka kawai raɗi shi ne fitsari kullum yana ta yin fitsari ko bai san cewa allah ne ya yarda ya fitsari ba na idan allah ya ce wa fitsari kar ya fito allah ya kiyaye wallahi ba zai fito kaga dan adam ya haɗu da jidali ya haɗu da aiki yawun baki yawu da yake tura a baki dan adam yana haɗewa ni'ima ce ta Allah in yawun aka ɗauki sai ka shiga damuwa abubuwa da yawa da yawa abubuwa kimta ido yanzu ya tambaye ka sau nawa ka kimta ido yau na kaga ka ɗauka ra'ayin ka ne ka kimta ido ko wallahi ni'imar Allah ce Allah mun gode ma shi yasa Allah ya ce wasu ni'imu suna nan a fili wasu kuma suna boye Allah ya sanya dan adam da kayan da Allah ya halitta a cikin sa idan yanzu dan adam aikin da dan adam yake cin abinci yayi akan abinci in ka ebi cokalin shinkafa guda biyar ka zuba a ciki aikin da jikinka zai yi in yanzu ana son mashina mashina da za su yi wannan aikin sai sun cika masallacin nan mashina mashina da za su yi abin da wannan abincin mai kyau ya shiga jikinka na mara kyau ya bi hanyar bayan gida ruwa ya bi hanyar fitsari na wannan aikin mashinin da za su yi sai cika masallacin amma duk Allah ya sai a cikin nan adam cikin sauki da haka Allah ya ce ya zuba mana nimominsa wasu a bayyane wasu a ɓoye amma duk da haka Allah ya ce wa minan nas a cikin mutane akwai man yujadilu fillahi bighairi ilm ko ne yake musu akan Allah Allah ka tsare ba tare da ilimi ba wala hudan ba tare da wata shiriya ba wala kitabun munir ba tare da wani littafi mai haske ba wato babu bai da wani dalili ba wani littafi da ya gani da aka saukar cewa ga abin da yake kai na musu da Allah malaukakin sarki a kawai kafirci ne da fasikanci da shaidanci na
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير
Allah malaukakin sarki ya ce wai za kila lahum ittabi'u ma anzalallah idan aka ce musu ku bi abin da Allah ya saukar ku bi alqur'ani qalu sai su ce bal nattabi'u ma wajanna alayhi aba'ana ha za ta bi abin da iyayensu suka samu iyayensu akai wato za su bi gargajiya haka kafiran makka suka yi ta gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da yake a Abu Dalib bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rashin sa'a ya samu mu- miyagun abokai su Abu Jahal suka zama abokai shi da kuma Allah ya rubuta masa ba zai samu shiriya ba ai abinda aka gaya masa shine a targabu an millati abdul mutallib yanzu zaka bar hanya addinin abdul mutallib zaka bi wannan yaron ana tana nufin da yaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka dinga gaya wa Abdul- a- abu dalib shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abu dalib ya kyautata wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarewa annabi sallallahu alaihi wasallam cutar kafirai yayi abubuwa da dama sai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kwanta ciwo manzo Allah ya je ya ce masa bafana ka ce la ilaha illallah yanzu ni zan tsaya gaban Allah sai za ka shiga aljanna cewa ni ne lauyarka ta musulunta za ka shiga aljanna to da ya rashin sa'a shi yasa ake so ba a san mugun aboki da ya rashin sa'a sai su Abu Jahal da wannan Ibn al-Mughira suna zaune sun kewaye shi sai suna ce masa yanzu za ka bar addinin Abdul Muttalib Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa suna faɗa in sun faɗa sai in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai su warware karshe zai ce bari zai mutu a kan addinin abin mutsali ya kifa da la ilaha illallah wanda har bayan ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi la astaghfiranna laka Allahu ma la unha an yace wallahi zan ci gaba da nema ma gafara in dai ba amana ne kuma daga ba Allah ya hana shi Allah ya hana shi Allah ya hana shi da haka kafin Allah ya hana shi yana ta kokari yana ta kokari shi yasa dole ne musulmi ya samu abokai na kirki eh suna da tasiri suna da tasiri Allah madaukake sarki ya ba mu abokai na nagari na kuma tunanin cewa addinin iyaye ba wani addinin iyaye kawai ka bi Allah na mu alhamdulillah da iyayen musulmi ne na sai ka ga ba ka da matsala yawa sai ka tsaye ka bi Allah eh in iyayen mu sun yi kuskure mu loka musu Allah Allah ya fi musu eh in mun ga abin da yake daidai mu bi shi wannan shine alheri ga musulmi ya ومن يسلم وجهه إلى الله
awalau kana shaytanu yad'uhum ila azabi sa'ir Allah ya ce yanzu cewa za su bi hanyar iyayensu hakan za su bi hanyar koda shaytan ya kasance yana kiran iyayensu zuwa ga azabar wutar sa'ira wato iyayen mutane ko bata suke kawai mutum ya ce shi ma zai bata aka ga ba daidai bane ba daidai bane mutum ya san cewa bata ne ce tun da dai iyayen sun bata shi ma bari ya bata eh shine Allah ya ce ko da iyayen shedan ya kira su zuwa wutar sa'ira wutar za su shi kai ma za ka bi su kaga bai daidai ba na
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور
Allah madaukakin sarki ya ce wa man yuslim wajhahu ila Allah wanda ya mika wato wuyayensa zuwa ga Allah fuska anan gaba daya ake nufi ka mika kanka zuwa ga Allah madaukakin sarki shine mutum ya tsaya ya bi Allah madaukakin sarki ya bi umarnin Allah shine aslama wajhahu lillah ya mika wuyarsa zuwa ga Allah wa huwa muhsinun kuma yana mai kyautatawa to wannan fakarin san saka bil urwati wusqa hakika yayin riko da igiya wanda take mai karfi igiyar da za ta tsare shi daga shiga wutar jahannama ita ce igiyar la ilaha illallah ka san ita la ilaha illallah wannan in ka tsare ta ba in ka tsare ta ka rike ka rike igiya mai karfi albishiri ne da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya rike ta to zai shiga aljanna wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wato wata gona sahabi ya bi shi ba tare da annabi ya kira shi ba har da yake tawa yake sha waye ya ce ni ne ya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rike ta ya cire takalman sai ya ce to rike ya ce ai sahabai ma sun taho sun biyo ne ya ce to ka je bayan katangar duk wanda ka haɗu da shi ya ce la ilaha illallah ka ce kamar albishir da aljanna sahabin ma ya ji wani iri ya ce har rasulullah kan da na gaya musu ne su na su shantake eh su shantake amma haka yake amma ba sai an tsare ta ka san wasu suna faɗanta kuma suna rusa ta wanda yake sha la'ira lallawa yana zuwa wajen boka ya rusa ta na a ya rusa ta da ya rusa ta da aka a yi ta a tsare ta mai la'ira lallawa ba ya shirka da allah da abin da yake tarayya ne da allah isai abin da bai sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wa sahabbai kun ga shirkan nan ya ce ta fi tafiyar tururuwa a cikin duhun dare akan bakin dutse maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace shirka ta fi ta kuya sahabbai suka ce ya rasulullahi zabi sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba su addu'a yace ku ringa cewa Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam ya ubangiji ina neman ka tsare ni kada na yi tarayya da kai cikin wani abu da sani na kuma Allah in ya yi bar sani ba Allah ka yafe wa sai mutum ya kama wa sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ila lahi aqibatul umur kuma zuwa ga Allah ne karshen al'amura duka za su koma duka an gama zagaye duk za su zagaye kowa da mutanen ko ina gaban Allah za a je a taru za a dawo ba mai komai sai Allah za a dawo a tsatsaya ba mai iya komai Allah kai mu lahira lafiya Allah ya sa mu je lafiya amma filin taron tashin alkiyama ai abubuwan akwai abubuwa ba abin da za a yi ba ranar an tashi tashin kiyama fa ba ba wani gari duk kowane garin duniya babu shi karkace wani a wani gari za a tashi kana kallon wutar lantarki da ha gaba ɗaya wannan duniya allah naɗe ta zai allah ya canja ƙasa zai a sabo ƙasa za a shimfiɗa allah ya ce ma latara fi haɗi wajen wala amsa ba ƙasa irin wannan mai rami da kwari da dutse ba komai kawai flat land za a yi allah zai yi sabuwa na tashi a kiyama sai kawai a tattashi a tsaya za ka ga mutane duk wani tarihi da kake karantawa su wani haruna su karuna su hamana na amma dai allah ta gurubinmu daban ba taurin suke ba na amma dai suna na habilin na ha allah za ba ma ya damu da karuna amma haka da na ta amma mu Allah ya sa muna gargashin inuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ran tashin kiyaman nan kowa da da inda yake waje waje ne gurub gurub wasu mutanen ma Allah zai musu tanti ne na haske a sasu a ci kawai suna huta ana filin kiyama mimbari na haske za a sasu a ciki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce annabawa da salihai da siddiqai in sun ga waɗannan sai su ringa tambaya waɗannan kuma su haye a can annabawa dai ga su a nan siddiqai ga su a nan shahidai ga su a nan su haye a can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a ce musu waɗancan mutane ne wanda Allah yake biya wa bayinsa bukata ta hannunsu a duniya mutane ne in bayan Allah na da damuwa sai su yaye musu Allah yake yaye wa bayinsa bukata ta hannunsu su kuma sakamakon da Allah zai musu ke kaga kenan ni da kai ni za mu iya shiga na yawa in Allah ya taimake ka kana taimakon bayan Allah ka gode wa Allah wallahi bayan ka bane taimakon Allah ne ka taimakon Allah ne in Allah bai dawo ba za ka yi ba wallahi ba abin da kai saka yi in ba Allah ya yi ba abin da mutum ya yi wasu za ka ga sun tara dukiyar da yawa ba su yi ba ba su ci ba ba su sha ba sun tafi ba abin da suka yi shekarun baya kun ji wani bawan Allah a Kano wani gida har a rediyo na ji ana fada gida ne aka tona kasar gidan aka zuba daloli dala mai sunan dala aka taso a gasa aka mai gidan sai ya zo mutu allah na tuba ya manta bai gaya bai gaya mutanen gidan ba saboda ba a ga wannan kudin ba sai da aka sai da gidan wanda ya sai gidan yanzu zai aiki in ka taɓa bandirin dara yadda ka san toka ta ɗaure haka sai zama toka ga su sabbi amma an ka taɓa sai zinarki ba ba eh sai hisabi na'a sai hisabi ma sai hisabi kaga Allah ya baka dama ma kai aiki da dukiyar ma ai dama ce eh Allah ya ba mu iko wa man kafara bara eh numati hun kai midana alhamdulillah na wa ina ya ai mun karanta sai wa man kafara ne za mu tafi insha Allah وعليكم السلام الله عليكم السلام آمين آمين kamar izini na faɗi wata magana kamun ya yi tambaya a shi mai tambaya na yanzu ranar lahadi da ta wuce muka je saukan alkuraninsa shi shi wannan mai tambayan da girman shi ne ya dage sai da ya haddace ƙur'ani na? kunji? da aka ka gana yaro ƙarami na? don ku ji ne na gaya muku samari ku dage na? da aka ba ƙaramin ƙoƙari aka yi kuma yana da kyau ka gani shekarunsa na kai yanzu shekaru shekara talatin ba na misali da aka ko ka kai wasu shekaru za ka iya yi na to ci gaba na to amin amin tambayar da ke game da karatun
na gaskiya ne irin da wanda muka sha irin wanda muka sha yanzu ba wato zayyinul qur'ana bi aswatikum ai ka ji abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bi aswatikum ka kenan irin muryar da Allah ya baka da shi annabi sallallahu alaihi wasallam kai naka da ka ba dalilin cewa mutum zai yayi wannan tashin hankali kuma wannan kiran sallah da ake yi ba irin sa ake a zamanin manzo Allah a ji wannan da kyau bilal da kaji mai kiran sallan annabi sallallahu alaihi wasallama karatu ya nuna inda yake kiran sallah cewa ki Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah yanda kaji haka kiran sallar da ba eh نعم آمين آمين آمين نعم أكم نعم zai juya yi ne ta wannan ai ba daidai ba ne a musulunci wannan kuskure ne a musulunci ba daidai ba ne ba a ba da kuɗi a yi kasuwa ba a san me za a yi ba ba a ba da kuɗi a baka kawai da wata kaza wannan musulunci bai zama sai dai a baka percentage na in gane a ce za a ringa baka rabi abinda aka samu a za a ringa baka daya bisa ukun abinda aka samu abinda za a samu ko ba wanda ya sai shi sai Allah ai kun gane hausa amma ta za a baka goma goma goma in bai kasuwan ba a sadin ba na da hada da najiya to shi ne abinda musulunci bai yadda ba shi ne ce ma ba daidai ba ne ba daidai ba ne sai dai ka ce duk riban da ya ci za ku raba gida biyu kun ji hausan baka san me zai ci ba ai tsayewa wannan wata ya samu ribar dubu goma wani wata ya samu dubu talatin wani wata ya samu dubu ɗari na wani wata bai samu ko dubu biyar ba misali to shi yasa musulunci ce sai dai a sa wato percentage ko me aka samu za a raba gida uku ka ɗau kashi biyu misali a ban kashi ɗaya wannan musulunci ya dare shi me za a samu dama Allah ya san me za a samu eh amma a yanke kuɗi shine kuskure na alaikum assalam amin
manzan da a cikin da ke hannun shi ne kayan tasu kayan karatu kayan magana cewa wasu mutane idan sai na kuma yana cewa sukan faɗin karfai da wanda ba kan shi yawa an samu kudu na farko da biyu an fara ta yanzu kuma da abu ne ba to malam ya hukuncin wannan yana gobe ya ma ya kasance kamar sun yi da shi ne allah ne su sai sabi wato abu da ke nufi da na gane ai yawa eh in da yanzu yanayin aiki cikin mawuyacin mutane abin da aka sa a gaba ke gaskiya ne shi daman yi da mutane haramun ne eh yi da mutane haramun ne wani abin ma da da yawa ba mu gane ba shine idan ka faɗi magana a kan ɗan uwanka wanda magana haka yi take to ka yi da shi kenan amma an ka faɗi magana wanda ba haka take ba su don ka kayi masa ƙage na? na? yawa kayi ƙage ne shi wannan wanda hakan take shi ne aka hana mu faɗa abinda musulunci yake so ka shagalta da kanka ka ji da kanka wanda aka yadda yi maganan wasu shi ne wanda aka zalince shi ya je kai kara dole ya ce wanda sun cuce ni na wanda sun kwace mun kaya wanda sun mun kaza wannan shi daban yake musulunci ya yarda amma haka kawai mutum ya zauna tun da safe ya buɗe sunan wannan ya kama wannan ya sake wannan ya kama wannan wannan kawai kana ta tara kan ka zulumi ba dalili kuma wallahi mu ne muka fi wannan al'ada wasu za ka ga suna zama a wajen hiransu koda koda wajen hiran aka yi sai ka ga yana da amfani ana amfanar da mutane akalla ko a duniyanci wasu za ka zan kai abokantaka da su akalla za su nuna ma inda za ka samu kuɗi wannan yana da kyau akalla za su nuna ma inda za ka yi wani abu mai amfani amma ba kawai a zauna ku wuni tun da sabu har rana ta faɗi suna ta ibar zunubi bai da kyau kuma mu ne na ce muka fi irin wannan sauran ba sa yin haka ko da an kan gansu an tarin to wani abu ake yi da zai amfane su ko bai ma musu amfani lahira ba to zai musu amfani a duniya kuma kai ma haka ake so yawa duk abin da za ka yi karka yadda a ce waje biyun nan bai da amfani in bai amfani ka lahira ba ya amfani ka a duniya yawa ya zama da hiranka da duk kai kawanka haka ke yi to shi ne abin da musulunci yake so wallahu alam walaikum salam amin Na'am. Na'am. To farilla ma yake nan bare nafila? Na'am. Farilla ma yake nan bare nafila? A cikin farilla ne kamar Imam Malik Allah ya saka masa da alheri. Shi wannan hadisin ne ya dauke shi akan azumin nafila. na banda na fila ba matsala a yi na farilla ne yake cewa in mutum ya yi wannan sai ya rama guda daya amma dai abin da yake abin nan yadda hadisi ya magana shine kawai wanda ya manta ya ci abinci na azumi fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu Allah ne ya ci da shi ya shayar da shi kawai sai ka dora azumin ka eh sai dai inda gangan kai inda ganganci ko ka dan shirya wani wani abu da ka wanda za ka gamu an ce wani ya ji ana azumi zai sha ruwan famfo sai wani ya ce wa na azuminka ya taso yana wai Allah ya isa wai don me bai bar shi na bai bar shi tukunin sai bayan ya sha tunda an ce in an manta ba yana bayani ta wani bayani na kai ba an da bace ka ba to kaga alaman kaman da gangan ya je zai sha na eh wallahu alam sallu ala nabi karim sallallahu alaihi wa muhammad wa alihi
mana kuma ba zai kusa da ita wake kan nan nan yana kwance washin lafiya sosai sosai mun je mun gaishe shi gaskiya akwai wani bawan Allah da bai da lafiya malam Isa yana nan a anan na magana ok eh lalle yana kwance bai da lafiya mu karanta fatiha Allah ya ba shi lafiya na wani shi ya rasu Allah ji gaye kai dan wa da ya aksida shi ma ya rasu to Allah ya masa gafara Eh, shi wannan baban isan lalle yana bukatun taimakon mu Mm. na ga gobe na sai a nema masa taimako Allah ya bashi lafiya amma na kwanci da ya bitu ne ya cinye kafofinsa yana nan in je mun duba shi Allah ya bashi lafiya kuma ba kowa kamar ba kowa tare da shi dan sani to da yake yana da nesa ne Allah ya bashi lafiya Allah ya san bukatunmu na alheri Allah ya biya mana Allah ya tsare mu kuma Allah ya ba mu lafiya mu karanta Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin